rahmanir rahim faslun faslin rabewa fara'idul wudu'i mana yace fara'idul wudu'i kaga farillan alwala sab'atun guda bakwai ne al'ula an-niyyah al'ula na farko anniyatu shine daura niyya wa hiya al-qasd bil qalb wahiyar qasdu yaya ni daura niyyar nan take wahiyar qasdu shine kayi nufi bil qalbi a cikin zuciya nufin cewa za ka yi alwala fa yanwi bi qalbihi zai yi niyya bi qalbi a cikin zuciyan shi da ghusl wajhihi lokacin da zai wanke fuska domin nan ne farkon farilla aiki da kuma wancan ayan eh, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum adana aka soma so in ka je muktasar shi da wanke fuskan ya soma batun yawwa
fardal wudu eh zai niyan farillan alola aw rafa'ul hadath ko kuma zai niyan daukewan hadasi aw istihbabati aw istibahati ma kana hadasu mani mani'an ko kuma halattar da abinda da hadasi ya kasance mani'an ya hana minhu daga gare shi ya samu yayi wannan niyya ta fuskoki uku ko ya niyan yin alola ko ya niyan daukewan hadasi ta dama abinda zai sa ya alolan ai hadasi ne Hadasi.
shine ya karya alolan baya to sai ya yi niyan cewa wannan hadasin ya dauke ko kuma ya niyan halatta abinda da hadasi ya hana ai hadasi ya hana sallah da hana yawa tunda ba a sallah sai da alola duk wannan niyya ne duk wannan niyya in ka bijirto da ita a cikin zuciya ta yi Mm.
asani asani na biyu ghusl jami'il wajhi shine wanke dukkanin fuska wa hadduhu to tsayinsa dai dulan dulan wajen tsayi wato iyaka shine haddu iyakan shi dulan wajen tsayi min manabit sha'ar ras Eh, min manabiti sha'ar rasu daga mafita gashin kai na'am al-mu'tad almu'tadatu gashin kai na al'ada a al'adance yawa daidai nan kaga ya ya ɗebe mai sanko shi ne sanko ai ba shi da gashi a nan to zai so mu wanke wanke fuska daga nan ne to shi sa ka ce almu'tada na'am ko kuma mai agamu mai agamu shine mai gashi a agushi to shi kuma zai soma daga gida ne a sai koma dai a al'adance dai akwai goshi to sai soma daga wannan wajen shi yasa ya ce almuta na al'ada
ila akhiri ila akirin zagana har zuwa ƙarshen haɓa eh har zuwa ƙarshen haɓa ita nan ita ce karshe koren ne kamar a nan ne ƙarshe ba nan ba bawon kenan ne eh an ce ila ne haɓa nan ne shi yasa yake karewa a gemu Eh.
wa ardan wa arban in kuma ta wajen faɗi ne ba ma bayna uznai to abin da yake tsakanin kunnuwa biyun nan duk ana wanke su duk ana kiran su fuska
wa yatafaqqadu wa ya yana bibiya fi ghaslihi fi gaslihi wajen wanke fuskan nan da yake yi asariri da bahati yana bibiyan asarira jabhatihi tattare tattare na goshinsa kamar masu ɗaukan kaya zaka ga goshinsu ya tattare a nan to yana bibiyan wannan tattare tattare menene asarira
wa hiya takamishu wayar takamil shine dai wannan guru-gurun allati takunu fil jabhati wanda take kasancewa fil jabhat wato a a a goshi wa zahiru shafataini yana bibiyan kuma zahirin shafataini wato mabayyanin leban sanan mabayyanin daidai kusa da hanci nan domin zaka yi wanke fuska ka ga nan bai samu ruwa ba to shi ma zaka ga da hannayenka
wa ma baina mankirai wa ma baina min khirai da abin da ke tsakanin zozan hancinsa daidai cikin nan haka yawa duk zai biya wanke nan zahirin shafataini shine nan na'am ka gane nan kuma shine tata man zaka khirai eh man- na'am leɓensa kenan da kuma saman leɓen.
eh wa ghaslu ma qala min lahiyati Eh, wa gasli zai wanke mata na abin da ya yi tsayi min liyatihi daga gemun salka sifa wata ke mai kauri to zai wanke ta ita ma gaba daya duk a cikin wanke fuska الثاني a الثالث salisu na uku a salisatu na uku آه، ال- غسل اليدين wanke hannaye مع مرفقين tare da shigar da gwiwan hannu نعم ويجب to wajibi ne a wannan waje تقليل أصابعه eh, ya tsatsefa yatsun hannun in ya zo wankewa نعم الرابع arrabi'u na hudu Arrabi'atu kai.
eh, arrabi'atu na hudu مسح جميع الرأس shafan dukkanin kai وأوله wa awaluhu farkon shi من مبدأ الوجه ya daga farkon wajen wanke fuska inda aka so wanke fuska to shine farkon wajen shafan kai نعم وآخره wa akhiruhu karshen shi ko منذ muntaha jaba munta hal jumjumati shine karshen keya to shine karshen wajen wanke fuska a shafan kai na'am wa man tawadda'a to man tawabba'a duk wanda ya alola thumma kallama azfari sai ya yanke farcen shi aw alqa ra'suhu an halaka rasu ko ya je ya yi aski wa innahu la to yaqidu wannan layi idu ba zai dawo ya ce zai maida ghaslu mawadi'i gaisul mawaɗi takalimi wala masu rasa ce zai sake wanke hannayen shi saboda ya yanke farce ba ko kuma zai shake safan kai ba zai yi haka ba na'am wa ikhtilifa amma an yi saɓani idza halaqa lihiyatayhi idan wanda ya alula sai je aske gemin shi ba'da al-wudu'i bayan ya yi alula qila wani zance ya ce yu'idu ghasluhu zai koma ya wanke wannan maudu'i ɗin wa qila wani zance ya ce la yu'idu a ba sai ya sake wankewa ba al-khamisatu alkhamisatu na biyar ghaslu ar-rijlayn gasilin rijilaini shine wanke kafafuwa ma'a ma'a al-ka'bayn malka abaini tare da shigar da wato idanuwan sa in an zo wankewa sai an shigar da idanuwan sa wannan gaba ɗaya wajen wankewa na'am Mm.
وهما wahuma su ne waɗannan al'azman wato ƙasusuwa guda biyu na anna itani ناقتان eh, wanda suke saukowa نعم بالطريق fi Fi- tarafai fi- fi- saƙaini wato a, a, a, a ƙarshen maƙyangyama نعم.
yawwa
ون- و- وندب wani diba an so تحليل أصابعهم taklilu asabihi ma mutum ya tsatsefa yatsun sawun شيء ونن بعين shi ba farilla ba ne eh shi wannan mustahabi ne
السادس asadisu na uku الدلق addalku shi ne السادسة نشر eh asadisatu na shida sorry الدلق addalku cuccuɗawa وهو إمرار اليد wa huwa imraru yadi shine wato cuɗanya hannu على العض- على alal العضو ubi akan gaba مع الماء ana cuɗanya wannan tare da ruwa ولا يشترط amma ba a sharɗanta مقارنته muqaranatuhu lisab wato cudan yawon kuma ana zubawa ba yawa wannan ai sai yayi yawa hannunka ɗaya yana zuba ruwa to da wani ɗayan ne zaka cudanya to ba a- ba a- ba a sharɗanta wannan ba sai ka zuba ruwa sai ka wanke
السابعة asabi'atu na bakwai الموالة almuwalatu jibintan allola din bi ma'ana in ka soma ka da ka yanke نعم وهو أن يفعل الوضوء eh كله shine yayi wannan allola din fi faurin في wahid فور a واحد cikin lokaci ɗaya tafiya ɗaya ya yi ya gama نعم من غير تفريط min gari tafrikin mutafahishin ba tare da rarrabewa ba mutafahishin wanda har za a manta a lola ake yi مع الذكر ma zikir tare da ambato والقدرة wal qudrati da iko duk sai da iko da kuma tunawa to shine ake samun wannan نعم وسننه wasu nanuhu sunnonin alola ثمانية samaniyatin guda takwas ne الأول al'ula na farko غسل اليدين wanke hannaye قبل إدخالهما gabanin a shigar da su fil ina cikin ƙwaryan alola وينوي yana yin niyya بغسلهما daga wanke hannayen nan a تعبدا ta'abbuda wato yana niyyar yin bauta ne ويغسل latinan zufan ba wai yana wankewa domin tsafta ba ne a domin bauta yake yi bi ma'ana kenan ko da yanzu ya fito daga wanka ba iyakacin wankewa ba kenan Mm.
to sai ya sake wanke hannu نعم.
tunda bauta ne ba wai tsafta ba نعم yawwa
ويغسل كل كل واحد Eh, wai wai gasul yana Ana haddi.
wankewa kullu wahidin kowane ɗaya ala haddi hasalasan kan haddin ta guda uku نعم الثانية asaniyatu na biyu المضمضة shine kurkuren baki وهي إدخال الماء shine shigar da ruwa filfami a cikin baki ثم يضخم المضمض sai ya kurkura shi ويمجه wa ya mujhu ya tofar da shi نعم الثالثة a salisatu na na uku الاستنشاق shine j- shaƙar ruwa وهو جذب الماء shine jan ruwa بنفسه bi nafsihi da numfashi لداخل أنفه eh saboda ya shiga cikin hancin shi
الرابعة arabi'atu na hudu الاستنثار shine fyace ruwa وهو دفع الماء shine tunkuɗo ruwan من الأنف بالأنف.
minan anfi daga hanci bi nafsihi da da da abin nan da numfashi ma'a ja'alin sababati tare da sanya asbabati babbar yatsa wal ibhami da manuniya min yadihi lisra daga hannunsa na hagu alal al'an alal ala an fiye akan hancinsa wa yubalighu yana kaiwa matuƙa ghayru sa'ib amma wanda baya azumi fil manmadati wa wajen kurkuren baki wal istinshaq da kuma shakan ruwa wa afdalu amma abin da yafi dai an yatamadmada bi salasati yayi yawa yayi kurkure baki bisa lasati garfatin da kamfatar ruwa uku thumma yastanshiqu sannan ya sake shakan ruwa bi salasati ghurafati eh, da kamfatar ruwa uku shine wannan abin da ya Abin da ya fi Eh, sittin min sittin kenan in ka ji an ce sittin min sittin a lola shine kurkuren baki da kamfata uku shaƙa ruwa da kamfata uku yawa akwai sittin min isnaini ka yi aiki shida daga abu biyu in ka kamfaci ruwa sau ɗaya ka kurkura baki sau uku sannan ka sake kamfatar ruwa ka shaƙa hanci sau uku akwai sittin min wahidin ma ka kamfaci ruwan sau ɗaya ka kurkura baki sau uku da shi sannan ka shaƙa ruwa sau uku da shi duk yana nan cikin littattafai yawwa
السادسة na shida والخامسة alkhamisatu na biyar مسح الأذنين masul uzunaini shine shafan kunnuwa ظاهرهما وباطنهما ciki da ciki da wajensu بأن يداخل السبابة في shine eh, shine ya sanya wato babbar yatsan shi ah, manuniyan shi في سما في سماخيه fi simakaihi cikin wato ramin kunnuwan shi ويجعل إبهاميه sannan ya sanya babban yatsan shi على ظاهرهما a bayan kunnen
السادسة asadisatu na shida تجديد الماء tajdidul ma'i wato sabunta ruwa لمسح الأذنين limasul uzunaini domin shafan kunnuwa din
السابعة asabi'atu na bakwai رد اليدين shine juyo da hannuwa في مسح الرأس lokacin da mutum ya shafi kanshi ya tafi baya to ya dawo da su نعم الثامنة asaminatu na takwas الترتيب الفرائض shine jeran tafarlai din nan daga wanke fuska wanke hannaye shafan kai wanke kafa to wannan mustahabbi ne نعم تنبيها tanbihun fadakarwa من ترك الفرض man taraka farzan duk wanda ya bar farilla daya فرائض الوضوء daga farillan alola فإنه يأتي به to dai zo da wannan farilla da ya bari ثم يعيد الصلاة sannan ya mai da sallan da ya yi.
من ترك السنة wanda ya bar sunna فإنه لا يعيد الصلاة wa- wannan ba zai dawo da sallah ba ويفعل تلك shirkar sunnati zai aikata wannan sunna da ya ما bari da يستقبل saboda abin da ya fuskanta nan من gaba صلوات na daga sallolin da zai yi نعم وفضائله mustahabban alola أحد عشر eh da ashara goma sha ɗaya ne
التسمية na farko akwai faɗin bismillah في ابتداء الوضوء lokacin da za a soma yin alola بأن يقول shine ya ce بسم الله ya ce bismillah وإذا نسيها idan ya manta faɗin bismillah fa في ابتدائه a farkon soma alolan shi ثم تذكرها sai ya tuna ta في أثنائه a tsakiyar alola din فذلك to ya zo da ita a kowane lokaci الثاني asani na biyu الدعاء addu'a shine yin addu'a بعد بعد الفراغ bayan an gama yin alola din بأن يقول shine ya ce هو رافع wa huwa rafi'ur ra'sahu رفع- رافع tarfahu رفعه.
ya daga idanuwan shi zuwa ga sama أشهد أن لا إله إلا الله yana cewa ashhadu na shaida Allah ilaha babu abin bauta da gaskiya illa Allah sai dai Allah وحده لا شريك له wahdahu shi kadai yake la sharika lahu bashi da abokin tarayya وأشهد أن محمدا kuma lallai na shaida anna muhammadan lallai annabi muhammadu رسوله eh abdu bawan shi ne wa rasulu kuma manzon shi ne اللهم Allahumma ya Allah اجعلني ka sanya ni من التوابين cikin masu yawan tuba ka واجعلني sanya ni من المتأخرين daga cikin tsarkaka الثالث asadisu na uku ألا يتكلم kada ya yi magana في موضوعه fi eh, في وضوئه fi wudu'ihi a cikin alolan shi الرابعة shi yasa za ka ga manya da in za su alola in suka sa ruwa a baki ba sa نعم.
zubarwa kayan sa ruwa a baki ba za ka yi magana ba yawwa نعم.
to mu je الرابعة arabiya na hudu قلة الماء illatul ma shine karanta wannan ruwa din بلا حد amma ba a yi maka iyaka ba كالغسل kalgusul kamar wanka مع أحكامهم ma إحكامهم tare da kyautata alola din ko kyautata wanka din بكسر الحمزة bi kasrul hamza أي ai itqanihima shine kyautata su نعم الخامسة alkhamisatu na biyar
السواك aswaku shine yin aswaki بعود ana yin sa bi kudin da dan sanda عقب ratabin danye أو يابس an ya bisan ko kuma bushashe ولا أخضر ولا أي والأخضر wal akhbar amma kai da danye kore kore أفضل afdal shine yafi نعم بغير ذلك da gairi sami in dai ba mai azumi bane فإن لم يجد عودا in bai samu udu ba ba in bai samu dan magogi ba فبإصبعه to yayi bi usbihi da yatsan shi أو بشيء aw bi shay'in khashin خشن ko kuma da wani abu mai kaushi kaman brush نعم saboda shi addini ai duk tsafta ne ci نعم eh ويستاك wayastaku باليمنى wayastaku yana yin aswakin nan biliyum na da hannun dama ne نعم ويكون قبل الوضوء kuma yana kasancewa gabanin alola ba wai sai an zo kurkuren baki ake yi ba kafin a soma alola ne ake yin aswaki نعم sai a zo a kurkure shi آه. والمضمضة walmalmalatu بعده eh, sai kurkure baki ba da bayan shi وإذا وإذا ب- بعد ما بين الوضوء والصلاة to idan ya nisanta abin da ke tsakanin alola da sallah است- استاك istaka nan ma an so ya sake yin aswaki نعم ka gani fa وإن حضرت صلاة الأخرى idan sallah ta sake zuwa وهو على ظاهره yana kan tsarkinsa استاك nan ma fa yayi aswaki نعم saboda wannan sallah din so za ka shigo cikin jama'a ne in ba ka yi aswaki ba sai bakin ka ya dinga wa'adi نعم. السادسة asadisatu na shida أن يتوضأ shine yayi alola في مكان ظاهر fi makanin ɗairin a waje wanda yake mai tsarki ba a wajen da yake da najasa ba نعم. السابعة asabi'atu na bakwai أن يكون إناء عن يمينه an ya kuna ina wato ƙwaryan alulan shi ya kasance an yaminihi a hannun daman shi إن كان مفتوحا maftuhan in ta kasance ƙwaryan alulan buɗaɗɗiya ne الثامنة asaminatu na takwas أن يقدم غسل اليمن- اليمين eh, ya على gabatar da اليسار.
wanke gafa- gabbai na dama alal ya tsara kan gabbai na hagu
التاسعة ya tasiatu na tara أن يبدأ ya soma بمقدم الرأس daga magabacin kai
العاشرة kada ya je ya soma daga keya yawa soma daga nan ɗin mustahabi ne نعم يلا.
العاشرة al'ashiratu na goma أن أن يرتب مسنونا ya jeranta sunnoni مع مسنون tare da sunna كالمضمضة والاستكشاف kalmar marata kamar kurkuren baki wal istin shaku da shakarwa الحادي عشر na goma sha ɗaya أن يكرر مغسولا ثلاثا eh ayi karar maksula duk inda aka ce a wanken nan to ya maimaita shi sau uku nan to mustahabi بخلاف الممسوح amma sabanin inda aka ce a shafa inda aka ce a shafa kan sau ɗaya ake yi وهو الرأس والأذنان walwar ra'asa shine wato kai wal uznani da kuma kunnuwa فإنه fa innahu shi a wannan waje din لا يستحب eh, la yasahabu tikraruhu ba ba mustahabi ne mutum ya sake shafan su ba
تنبيه tanzihun faɗakarwa الزيادة على ثلاثة To kaga ƙari akan wankewa uku غير مشروعة wannan fa ba a sharɗanta shi ba.
واختلف An yi saɓani, هل تكره shin makaruhi ne
أو تمنع ko kuma an hana ne?
قولان To zantuka biyu aka samu hana.
مشهوران Dukkaninsu mashahurai ne.
ولا يستحب Ba a ko إزالة gurrati, haka nawa na yi samu ba a so ba ɗalatul gurrati wato ƙara shefe
نعم eh, شيء إياك eh, shige iyaka inda aka ce a wanke kai kuma ka, a inda aka ce ka tsaya kai kuma ka shige da wankewa.
نعم وهي زيادة على ما وجب غسله wannan ziyarati idalatul gurati shi ne ziyada shine ƙari alama wa jama gusulu kan abin da ya zamanto wajibi gusulu ko wanke shi in juwa آه.
to mu je
min wajahin aw yadayn min wajen wajen wanke fuska auya da ni ko kuma wanke hannaye ma'al ma'al murfaqain tare da wanke gwiwan hannu na'am wala mas wala mashul rakabaci haka nan ba a so ba ka je ka shafi wuyanka wajen shafan kai na'am wala ba'sa bi mashil a'dha'i bilmin didi babu laifi bi masul aba mutum ya shafe gabansa baya- bayan ya yi alola bilmin didi da tawo bayan gama alola ya yi ka sha ka tsana ruwa din babu laifi wani alhamdulillah za ka shi da tashi daga farko istinja
alhamdulillah